أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله يومنا دايق وطن جمعة الأولى هجرة تدبو لا دريه دا أربعين دا لا وان دي دي دي دا 27 ga watan 12 miladiya 2019 yau za mu ci gaba cikin karatunmu na littafin ashifa bi tarifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba wannan dai halka ce ta 16 inda za mu ci gaba inda muka tsaya cikin fasali na biyar yawwa wanda ke bayani bisa kan fasaha ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun kawo inda yake bayani yake cewa waka kaulihi fi hadisi atiyat ibn sa'adi ko atiyat sa'adi fi hadisi atiyat sa'adi yawwa nan ne muka tsaya nan ne zamu tashi ana bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi ma kowansu mutane magana da irin harshen su irin yadda suke yi larabcin ma irin nasu yake musu to muna cikin irin wanda ake ma ɗaiɗaiku irin wanda larabcin da ba irin wanda ya shahara wajen mutane ba irin baki wanda suke zuwa haka shine aka ce kamar yanda kamar da ya faɗi a cikin hadisi na atiyatu atiyatu sadi shatiyan nan sadiq ne da aka ce dangane zuwa sa'ad bin bakar yan kabila ta su halimatu sa'diya ne inda aka rini annabi sallallahu alaihi wasallam an ce lokacin da suka zo suka zo jama'a sallallahu alaihi wasallam shi atiyatu sadiqin nan shine mafi karami daga cikin jama'an da suka zo da kabilan nan tasu suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai aka bar shi shi wajen kayayyakin su da dabbobin su shi aka bar shi sanya tsare su su sauran kowa sai ya zo suka karbi abin da suka karba na musulunci daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kare ba aka kare ba su amma aka ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace to cikin ku akwai wanda ya saura suka ce eh ya ma ki Allah akwai wanda yake shine karimi daga cikin mu gashi wane mun bar shi tan yace a zo da shi da yazo sai yace cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai yace in Allah ya wadatar da kai karka roki kowa karka yi roko sannan ya ci gaba da ce mai fa'innal yadal uliya hiyal mumtiyatu wal yadu sufula hiyal mumtatu ya ce hannu maɗaukaki wanda ke bayarwa kenan hiyal to akwai fasara biyu da aka mai a ce a yadu da uliya hiyal mumtiyatu abin da ke zawa wanda ke tabbatar alazini shi ne wanda aka haɗi hannu wanda yake mafi ɗaukaka shine mai badawa kuma hannu mai karɓa shine mafi ƙasƙanci to amma yadda malama suka fassara abin da ake ni suka ce hannu wanda yake maɗaukaki shine mai kamewa mai kamewa daga roƙo da bara wanda ke ko wanda ke wanda ke karɓa to shine wanda yake kamar tozartar da kanshi wanda yake shi an aikin shi karba to alayata halle nuni ne zuwa ga wannan dan in a zahirin magana ma sai ka ji kamar almuntiyatu daga ji kamar ismin fa'il ne kenan kamar shine mai bayarwa kuma muntatu shi ko sai ga kamar yayi daidai da ismin maful wanda ake baiwa to alayata ko wanda yake kasancewa dai wanda yake zancen roƙo ne ake da kamewa shine abin da ya kawo wannan magana kenan wanda ke wanda ke kamewa daga barin roko shine madaukaki shine mai daraja wanda ke ko bayya kamewa daga roƙon mutane musamman roƙon da ba bisa kan bukata ba ba bukata ce ta koro mutum ba haka nan mutum ya sa kan shi roƙon mutane to shine wanda ke wanda ke makaskanci qala fa kallamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lokatina yace sai ma aikin Allah tsiya da mun Allah tabbata gare shi ya mana magana da yaran da yaranmu saboda su shi kanshi ya san anan maka ba haka nan suke cewa ko madina ba haka nan suke faɗi ba wa qawluhu fi hadisi al-amiri haka nan cikin barasa cikin hadisi al-amiri hadisi na al-amiri na dan kabila bani amir kenan shi na salahu yayin da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sal anka ai sal amma shi'ita yace yace sal anka kin nan yana nihin sal ka tambayi amma shi ka tambayi abin da ka so to su a kabilan su ba sal amma shi da ake cewa ba sai sal anka ake cewa wahiya lugatu bani amir wannan salanka kin nan lugha ce ta bani amir wa amma kalamul mu'tadu wannan irin yadda aka saba da masu zawa kenan baki wa amma kalamul mu'tadu amma kaga magana shi wanda ya saba wanda aka saba yi wanda ya saba yi wa fasahatuhu lil ma'lumatu da fasaha sa wanda take abin sani wanda aka sani wa jawami'u kalimihi da kuma matattarin magana sa yanda Allah ya tattara mai kalimomi cikin magana ɗan kadan ya hodi sai ta taro ma'ana da dama wa hikamihil ma'surati da kuma hikimarsa wadda take abin rawaitawa faqad allafa nasu fi haddawawin to hakika mutane sun sun wallafa littattafai cikin wa'annan maganganun na maki sallallahu alaihi wasallam wa jumi'at fi alfazihi fi alfaziha wa ma'anihal kutub kuma an tattara littattafai cikin ma'anoni cikin lafazan maganarsa sallallahu alaihi wasallam da kuma ma'anoni an wallafa littafai suma wa minha ma la yuwara fasahatuhu ma la yuwa yuwa zani nabi yawa to nan yuwara kasan ya malam muke da mun so ya kamata mu gyara wa minha ma la yuwaza fasahatan cikin ababan da aka rawaito na daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba a iya tankace ce ne da su a fasaha mana ba su da tanka a fasaha ba aka iya ce aka kawo wanda ya magana wanda ta kama da wannan wala yubara balagatan haka nan ba a iya kamar tserereniya a balagasu ba mai iya ya jarraba ya gani yanda annabi shi ma yayi irin wanda wanda zai daidai ko huce na annabi sallallahu alaihi wasallam babu ka kauli tamkar fadarsa da yace almuslimuna tatakafa'u ne ko an ko wace takafa'u dima'uhum wajen kuma takafawa ne ko ta takafawa yawwa ta wannan duk suka ita ma takafawa yasa ta takafawa ne almuslimuna ta takafawa dima'uhum wa yasa bi zimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum wannan magana wato kowace magana sai gani kawai ta isa a tsaya a yi wallafa wallafa a kanta a yi sharhi mai tsaho kuma ta isa ta wajjaha al'umma kowace magana kowace magana da wurinta in aka bibiya sai ki gani musamman in aka samu aka ɗauki lokaci aka fayyace abin da ke cinta wato wannan aka ce al-muslimu na tatakafa dima'u su musulmi jinanan su suna tankace ne da juna ma'ana cikin diya in musulmi ne dai ana kashe musulmi da musulmi jinin musulmi daidai yake da jinin musulmi shine aka wadi cikin magana mai fasaha ba ce ba ba tsaya kai ta dogon bayani ko al-muslimuna tatakafu dima'um jina nan musulmi suna tankaje ceniya da juna wa yas'a bi zimmatihim adnahum kuma dan karami daga cikin su sai ya tafi da alƙawalin su ma'ana cikin musulmi mutum wanda yake ma ba wai shine wani madaukaki daga ciki ba wanda yake musulmi ne sai ya ɗauki alƙawali a musulmi dubaki ɗaya kuma su darajanta alƙawalin shi saboda yana musulmi kai ne musulmi sai wani ya zo gidanka wanda ko aka wani abu dai ko wa'ansu da sauran musulmi sukan suka so ko su taɓa lahiyar shi ko kodin abu haka kuka yi alƙawali da shi ka ba shi mafaka ka ce wannan mutumin amanata ne kai to kai ɗan musulmi wannan mutumin amanata ne banda da irin akwai misali wanda daman wanda bai cancanta a boye su ba akwai wanda daman ko hukuma mata musulunci take nema su ko sun taba musulmin ne wanda ya kamata bai kamata wani ya boye su wannan kai boye su ma ka kai lahi amma irin kawai haka dai ka so ka taimaka ma wani in ka yarda in ka bashi in ka ce ka bashi amana ka dan amanan ka ne ka karbi amanan shi yazo ya zama na gidanka ko ko ka bashi aje shi wani wuri to dukkan musulmi kamata yi su yi darjanta maganarka shine aka ce ya sa'a bi zimmatihim adnahum aka ce amma in kamar inda ke akwai tsari in akwai tsari na musulunci da da shugaba inda ke akwai shugaba kuma jagora to wannan shine yake dokan wannan alƙawalin ba kowa ba ba kowa zai zai doki ya bada mafaka haka ba tare da sanin sarki ba ko ko shugaba ah wa hum yadun alaman siwahum kuma su hannu ne akan wani su hannun nan yana da ma'anoni dinda ce hannu yana da ma'anoni da dama wasu kan fasarta nan wurin jama'a ce akan wasu su su jama'a ce jama'a kuma koko yadda inda kuma ana fasara ta da ƙarfi ƙarfi ne akan wani su wani haɗin kai ne su su dinda suke su musulmi akan wani su tsintsiya ce madar miki daya na hannu daya yawa hannu daya hannu ɗaya ne wanda su ɗaya baki ɗaya su gama kika ce duk baki ɗayansu sun zama abu guda ɗaya wannan kenan wa qawluhu annasu ka asnanil mushrik kuma haka inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane baki ɗaya kamar haƙoran mashaci suke ka san haƙoran mashaci ko ba wanda ya ɗara wani daidai suke shi ma wannan kai gaya ne wajen fasaha wajen cewa mutane haƙoƙinsu a haƙi duka kowane gami da haƙoƙi ɗaya suke babu wanda in yi sata za a yanke mai hannu wani in yi sata za a karɓa kudi a kyale shi a'a duk wanda wanda hukumcin da ya hau wannan haka zai hau hawan kowa wal mar'u ma'a man ahabba haka nan magana shi da sallallahu alaihi wasallam da yace al mar'u ma'a man ahabba mutum mutum yana tare da wanda yake so wannan magana a ce mutum bai san ba sababul wurudul hadis mutum bai san ba me yasa ma kai da wannan hadis in mutum zai yi nazari mutum aka ce mutum yana tare da wanda yake so mutum almar'un nan an sa alif da nan shi mutum ma duk inda yake kawai yana tare da wanda yake so za ka fahimta cewa an kai gaya cikin nuna ma cewa in kana tare da mutanen kirki fa to kai ma mutumin kirki ne za ka tashi mutumin kirki hakan nan in mutum mutumin banza ne in tare in wanda wanda yake tare da su wanda yake so kai wanda ya kasanya a ranka wanda kake kauna in mutane banza ne to kai ma hawa ba ne su kake ba mutum zai iya zai iya mutum zai iya hiddo ababe da dama daga cikin maganar nan balle mutum ya san asalin magana yani aka kawo aka faɗi wannan magana sanin kuwa wani yazo cikin dai ruwayoyi da sun kai guda uku amma ɗaya a ciki wani yazo yana ta kallon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaman bai so ma ya kyauta mutumin sai lahiya me ke tattare da kai yace ya ma'aiki Allah muna muna tare da kai muna jin daɗi har ma in ba mu ganka ba ba mu jin daɗi sai mun zo mun gane ka in Allah ya sanya ka rige mu tahiya ko ko mu ka rige ka tahiya lahira ko ne ko in ko da mun samu mun shiga aljanna kai za a can tattara ka tare da annabawa da siddiqai da annaba da wanda suke wanda kuke matsayi na annabta mu ko bana samu kenan ko ko ganin ka bana samu ne ba irin haka ma'ana yake yake wadi to an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru daga baya aya ta sabaka ko wa Allah wa rasulahu innal ladina amanu innal ladina amanu amin salati wanda kici ya ulai kama ma alladina anama Allah alaihim min nabiyina wasiddiqina wa shuhada wa salihin ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يوفا to wannan ayin ta sabka nan kuma an sabka cikin irin irin wannan sababin an ya sabka cikin a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba ai mutun yana tare da wanda yake so kenan abin da kake abin da yake da ya damu ya dame ka na a lahiran ma kana tare da wanda kake so to ya kai ita ma fasaha wajen hida ma mutun magana kuma musamman wanda take daidai wala wala khaira fi suhbati man la yara laka ma tara lahu hakanan fasaha cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu alheri cikin wanda kake gane mai darajar da shi baya ganin ta gare ka babu alheri cikin wanda tare da wanda kai kane kana darajanta shi shi baya darajanta ka kai ka doke shi mutumin kirki shi yana ma kallon mutumin banza yau anya ta wata yannan ta ta yi masu kwana in dai ka gane haka to shine babu alheri cikin wanda wanda malla ya ralaka wanda baya ganin darajar da daraja a gare ka mata ralu abin da kake gani gare shi ne daga daraja sannan wannasu ma'adin wa ma to wannan kenan duk wanne ne juzi juzi ina ga wannan tana yawa ana kusa nuska an an an tsira bakin nan ko annasu ma'adin bakin aka zaku ko ko ko hada su yayi akwai wanda ke annasu ma'adin wama halaka mar'un kamru'un arafa qadra a to wannan ya sha dai kenan annasu ma'adin su mutane yanda ka san ma'adinoni ne baramu ake musu da Hausa irin rami ko min inda ake anna akwai inda ake tono azurwa akwai wurin da in ka tona azurwa zaka samu akwai inda in ka tona a zinariya ake samu akwai inda ka tona gawayi ake samu amma dai ko yaya dai wannan manuniya ce cewa mutane da baki ɗansu suna da daraja kowa akwai kowa ka gani wata ajiya ce ta Allah in misali in kai aka ce kai wurin samun zinariya ne ko shi wancan wurin samun azurwa ne to ita azurwar da zinariyan suna gyara kansu ne ba tare da gawayi ba ta kowane da wurin shi to irin wannan ne mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'adin ne ma'adinai ne wa ma halakka kamru'un mutum wani mutum bai taba halaka ba wanda yake arafa qadrahu ya san darajarsa mutum in ka san matsayinka mutum ya san menene daidai inda ya kamata ya tsaya in mutum ya san haka ina ne kam ya kamace ka kai me ya kamata ka bari to mutum wanda ke haka bai taba batewa ya mutum ya halaka eh da an ce kuma sanin nan irin sani ne na wanda ba ka ketara shi mana musa batewa ce ka san da kai ga matsayinka ga inda kamata ka tsaya kuma ka ketara to nan mutum mutum ya zama wannan shine ake cewa kuma jahilci kenan amma wanda yake ya san a menene ya kamace shi yayi kaza to mutum ba taba samu mutum ya halaka da haka ba wal mustasharu mu'tamanun a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai cikin magana wadda don kwalwa amanona da dama su ma al mustasharu abokin kaiwa shawara wanda ake tambaye shi shawara mu'tamanun abin amincewa ne mana amana ce aka ake bashi in mutum ya tambaye ka yazo yana baka shawara to ka san amana ce ya baka sannan cikon yace wahawa wannan akwai ta riwaya da ta hada su wahuwa bil khiyari ma lam yatakallam wannan shawarar da aka baka to kana da zabi matukar baka baka yi magana baka yi furici ba mutum da ya baka ya zo kama shawara ga abin da nake so in yi to abin da aka san da cewa amana ce ya danka gare ka to ita ku amana ba a cin amana kenan sai ka mai nasiya sai ka yada mai abin da yake shine gaskiya a wurinka abin da ka sani to in ko ka san baka hada mai ba wannan abin gara kakkace in kakkace in to kai dai wannan shawarar ma dai kai baka ci komi amma in da zaka yi magana don saboda akwai misali shi ƙa'ida dai wajibi ne ka yi damun mutum nasiha ka yi damun mutum gaskiya ko da a kan kanka ne to in abin ya gagare ka in abin ya gagare ka ko tana yawa baka sani ba baka san me daidai ba a ciki kana shakkun ko ko wannan shawarar da zan bashi waccan ce mai kyau ko wannan to kana da zaɓi ma kan ma ka ka hudu komi shi wannan an ce wata rana ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hito zamanin da shi ma bai saba hitowa a wannan lokacin nan ba sai ga sai na abubakar shi ma ya hito a wannan zamani ya ya ya ce ma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi lahiya baka saba hito a wannan lokacin ba yace eh kawai na hito ne in gane ka in yi ma sallama in gaishe ka shikenan ana nan sai ga sai na Umar ya hito shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me hito me hito da kai a wannan lokacin yace ma'aikin Allah yunwa yunwa ce nake yi na kasa zama gaskiya kawai na ga in ya yi. ya ce to ku taho ni ma wannan shi ne ita ce ta hiddo ni ita ma hasan na abubakar ita ma ce ta hiddo shi ya ji kumya ce ya ji ku taho mu tafi mu tafi wajen abu haisam wanda cikin sahabbai shi wanda ke balansa da mutumin madina ne yana da arziki na kiwo da noma yana da yana da garake kuma yana da yana da busashe suka je gidan annabi sallallahu suka je gidan gidan Abu Haisam suka tambaya sai matar shi suka suka tambaya ina mijinki suka ce sace ya tahi ya kawo mana ruwa ba jima ba ko sai gashi ya zo ya same su yake ta murna yake gashi ya samu bakunta ta annabi sallallahu alaihi wasallam har gidan shi yake ta irin yadda harba suke faɗi fida a biyo umi fansarka uwata da da babana baki da fansanka ya rasulullahi mi yake ta mi yake mi ma'aiki ke nema mi yake so ya kawo musu abin da ya kamata na harko da ruwa ya samo dijan dabino ya kawo ga masu yaje dijan wanda komi akwai akwai shi dabinin kala kala ne akwai wanda yake danye akwai busasshe akwai mai wanda tsaka tsakiya duk baki ne cikin dijan ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai baka dinda ka tsaya ma ka ka zabi wanda zaka ba mu kawo mai ce a'a kawai ku zabi wanda kuke so duka naku shi yana wai kamun wannan kamun ya je ya samu ya kawo abinci ne ya kamar ya kaka ce aka ce masu shari suka ce ya fahimta ina halin da suke ciki sai ya tashi kuma da zai tahi ya kamo dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai a'a kai to ka kiyayi dai mai nono mai ban mai ban nono ka kiyayi da shi shikenan ma sai kawo sai samu da akuya ya kawo aka gyara da suka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin karamcin da ya mai kuma annabi sanin kowa ne in ka mai abu sai ya saka ma ko da kwatankwacin shi ko da abin da ya biyin shi ko abin da ya haka shi dai haka yake umartan mu ma da murƙi to sai yace ya lura bai da hadin bai da wanda yake kama mai yace kana da komai kama ma aikin nan yace a'a ce banda yace to da kaji an kawo an ka an kaman yaki ka zo ka tarda ni ana nan ko sai ya kamo da aka kawo ya tarda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kawo su biyu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai to ga sunan guda biyu ka zaɓi guda sai ce ce ya rasulullah ikhtarli ya ma Allah ka zaɓa mini to nan ne annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce to almustasharu mu'tamanu wanda aka bashi fa shawara kenan an bani ya ba ma ki shawaran ya zaɓa mai to wanda aka bashi shawara fa abin amincewa ne an baka amana kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai doki wannan na ga yana sallah wani nuni ce ita ma sallan alama ce dai duk wanda aka yana sallah gaskiya alaman kirki ne ga wanda yake wanda aka yana sallah kenan ya tahi da shi da ya tahi da wannan sai ce amma istausi bihi khairan ko ko kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ma wasiyan dai ka kula da shi ka rike shi da alheri eh ka kula da shi dai wasiya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai wasiya da shi an ce ka kula mun da shi karke shikenan sai je sai ta dama matar shi ga yanda muka yi da maki sallallahu alaihi wasallam ga ga abin da ake ce ga yanda yace ga wanda ya bani matar shi aka ce mutum ne kirki sai ce to a a to fa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema kai ba ka iya yin shi ba sai da in an tashi zakai bawa ne aka ce ka hakula da shi da alheri ba ta yi waƙe na yanzu kai kana kwana shi yana ma'aiki an yi koka kula da shi kamar suke gani a nasu gani muna muna hutawa shi yana yi to abin da ya hidai kawai ni na baka shawarar kawai ka yanta shi kenan ma ya zama maula in yana so ya zama dan gida na ko in yana so ku aiki tare da wannan yana da yancin kanshi dai sai aikata haka sai ya zo kuma daga baya shi abu haisan sai ya tada ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda muka yi da matata ga shawarar ta bani sai annan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai taba aiko wani annabi ba ko wani halifa na annabi sai ya sa mai kenan masu shiri suke ce wani mutumin kirki ne duk inda kai mutumin mutumin kirki yake sai Allah ya sa yana da abokin sirri guda biyu guda na kirki wanda yana hore shi da aikin alheri yana hana shi da muna guda kuma kawai alsharin yake ta zuwa shi gare shi to sai aka fahimta ita wannan mata kenan Allah ya sa wa ya samu shi ta kirki ita kuma karshen hadisi da wanda dai Allah ya taimaka shi ne wanda wanda ya ya hada shi da na kirkin ya ya kare shi da sharrin wancan akwai wanda su Allah ki kare su da sharrin wancan masu sharrin ko kama ko kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam kissa ta mai mai dadi to ta zo kuma daidai da wasu zai za ta kare taimaka mu gane hadisin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam al mustasharu mutaman to wa huwa cikin wata riwaya wa huwa bil khiyari ma lam yatakallam ورحم الله عبدا قال خيرا فغنما أو سكت فسلما كما أن صلى الله عليه وسلم كتوا الله يجيك أن باوا wanda ya huda alheri ya ci riba ko ko ya shiru ya kubuta daman magana da kai guda biyu ce ko dai ka hudi ka ci riba ko ko mutum ya hudi in ka hudin ba in ba alheri bane ba to an san wancan wancan to abin in ba alheri bane kenan da ma mutum su shiru yayi ya kubuta wa qawluhu da kuma haka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aslim taslam wa aslim yutikallahu ajraka marratayn ka miƙa wuya irin yawanci risalar da ya aika masu rakuna kenan ka miƙa wuya aslim ka miƙa wuya shine ka musulunta taslam ka kubuta wa aslim kuma ka musulunta yu'tikallahu ajraka marratayn Allah zai baka ladanka guda biyu wa inna ahabbakum ilayya kuma wannan hadisi shi ma na gaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahabbakum ilayya ku sani cewa lalle ni wanda yake mafi soyuwanku a wuri na wanda na so wa aqrabakum minni kuma wanda wanda wa aqrabakum minni majalisa yawm qiyamati kuma wanda yafi ku kusa da ni a masabki a mazamni ya tashin kiyama su wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahasinukum akhlaqan sune wanda suka fi ku kyawawan dabi'o'i su wane ne kaman an ce zai kamar zai fassara menene kyawawan dabi'o'in ko abubuwan da yake tattaro kyawawan dabi'o'i almuwatti'una aknafan sune masu kai ka ce masu shinhudar da hukahuken su ko gehen su abin da ake ni masu yarda ana taka su a zaman lafiya ba wannan kawai kai don da taka kawai to ya gani masu wanda kawai sai sai ka taka wasu ma kawai kamar ma kamar maka musu kyauta wani ka tsaya kan kan kame wani wannan mutanen kan kama su ka kada dawo kana neman ko ka ka ka ka musu uzuri to maka hankali ba su za su kama uzurin kuma sai sun yi maka masa baka kuɗi lalle ka kawai ba san ko ba rike ba ko wannan wannan mun haɗa abin da suka yi da wani ba Allah ya zo balaguro da su sai hida da aka zo Nigeria su sun zo wajen mara inda wajen irin dai a tahi shawara da ake badawa wani yaro daga cikin su kawai sai ya hida musu maganganu marasa daɗi sai da suka koma gida yaron da kanshi ya yi tunani ga bai kyauta ba ya zo tar da ya tar da shi ta haba malam maganganun da na yi rana kaza na yi na dama su kusa ban shi na zo ne dan dai kun ba ku hakuri ya ce haba ne ai mu to da ke wancan kuma dan gidan wani malami ne wanda yana da kima wajen su shi wanda aka malahin wajen wanda aka malahin sai ce a ai mu ko dabba gidanku ta mu lashi sai dai mu ji dadi balle dan malam kai dan malam wannan kaza ai mu abun nan mu ko kadan ba mu duke shi ba kaza kaza ce yana ina mai wannan abubuwa sai da yaga kace ko hawaye su zo mai ko yana kamar kamar kamar kuka shi wancan da ke gani ne to irin wannan mutanen ba su ne mu al-muwatti'una aknafan kaza ka ita kasu azama lahiya to wannan yana cikin kyawun dabiyoyi su wane ne kuma allazina ya'lafuna wa yu'lafuna ko su ne wa'anda suke suke sabo da mutane kuma mutane suke sabo da su wani da yazo in kuka zama guda zai kace sai a ce kamar kun shekara da shi yanzu na kuka zama da mutum amma saboda saukin hali kawai sai ku fahimci juna su haka suke to a kuma su suke saba da mutane ga sun zo da sai kawai sai gani ga sun ba ku yarda sun san ku kuma kuma an kuka zama in kuka haɗu da wannan sai kowane lokaci kaɗan ko kun saba da shi to irin wannan duka alama ce ta kyakkyawan ɗabi'oyin wa qawlu da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu kana yatakallamu bima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace tayi yana magana ne ya kasance yana magana cikin abin da bai dame shi ba ma la ya'nihi abin da bai shaka shi ba wa yabkhalu bima la yughni kuma yana hana abinda bai wadace shi ba abin abinda ba ya wadata shi ba wannan shi ma yana da akwai ɗaya da na taɓa gani kamar wanda ke sababu rudul hadis an ce kabul malik ya yi rishin lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ziyara shi ganin shi yaje ganin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam gaban ma'aifiyar shi kafikin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace abshir ya kaf da yace ma abshir ya kaf ya kaf kai bishara kai farin ciki kawai ma'aifiyar shi sai shikenan aljanna za ta bata ka kaf shikenan kawai kawai kawai aljanna yau annabi yace mata kai bishara to annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wa ma yudriki cikin wacce riwaya wa ma yudriki la'allahu qala ma ko takallama maimakon ya zama mudari wannan mudari eh sai zama bi la'allahu takallama bima la ya'nihi aw bakhila bima la yuznihi aw mana'a cikin wata riwaya mana'a malawin waye ce miki waye sanar da ke tana yiwa ya taba shiga shugura cikin abin da bai shahi shi kanshi ya taba yiwa aka ce ba yana yi ba wannan riwaya da ya ce take yana yi in mutum ya zama kamar aikin shi kenan kenan wannan abin yana hana mutum ya samu aljannan nan koko ya taba hana abinda abinda bai ba wadata shi zai ba wannan magana ni gani abin yana da girma fa abinda baya ko mutum ya taba hana abinda baya wadata shi ba da abinda muke hana ba wadata ba wadata ba wadata muke ba cikin irin mutane wanda sani suke da alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya mulki Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mai in ka in in mai bara yayi bara kana ci abinci ka ɗauka ka kira shi ka bashi in wani sake yi ma shi ma ka sake bashi in wani sake yi ma ka sake bashi ka in duka zaka abincin naka zaka ba su duka ya kare ka bada in ya so sai ka ka zira ma Allah ido to irin wannan shine abin da yawanci abin da za a tambaye wai abin da ka hana nan ho ba ho wadatar da kai ke ba abin da mai mai mai mai kamar ban tsoro sosai amma da cewa dai wannan ruwa in ai zama ya bakaru mutum yana hanawa ne abin yana rowa da abin da baya wadatar da shi ba lalla wannan ya sauki saboda ya zama abin mutum wanda ya zama halin shi kenan kenan mutum marwaci ne rowa tana hana shiga aljanna da mun kamar da wasu asal suke suke tabbatar da wannan nan wurin wata latifa kwanan nan kwanan shi ma daga yana yawo cikin ababen ake aika mutanen nan wani ban karanta wurin ba amma wani malami ke karanta yace yake kawo ta kisa wani wata mata ce ita mutum ne kirki ce sai ta armi wani mutum mai arziki amma duk arzikin shi da shi marwaci ne suna zaman su haka wata rana an an kawo mai an gasa mai kaza an kawo gaban shi kawai sai ga mai bara mai bara nan su dake musamman laraba gidajen su rihe suke kwankwasawa ne mutum yake da ya kwankwasa sai matar ta tai sai ya ce mata sai ta ce ce wane ne sai ce ai sa'ilun sa'ilun ma tayi munzu munzu salasatin mai bara ne wanda rabon shi da cin abinci nan da kwana uku nan da kwana uku bai ci abinci ba sai ta zo ta yada mamajin nata ka kaji kaji mabaraci ne nan da kwana uku bai samu abinci ba ya ce kai kawai ta yi ya yi gaba ya yi gaba kawai ya yi ko kana ba a bashi kawai ba yi nuna kwata-kwata wannan bai taso ba komi ba bashi bai bashi komi ba shi kenan sai cikin bakin ciki haka nan dai ta ma tana alhini ta yada mai shi ne hakuri a kwana tashi sai suka rabu da wannan mijin nata kuma sai ta samu wani mai kuɗi shi ma ta arma mai hali wannan karin shi ko mai kyauta ne wani ita waje irin wannan sai ta sake afkuwa an kame abincin shi ga kaza kaza shi a shi ma an gasa mai gama shi zai ci sai aka kwankwasa kofa ta je ta tambaya irin waccan magana irin waccan bare wani mabaraci ne mabaraci ne kwana uku ramunar da abinci ya ta zo ta haɗa mu mai gida ah to ɗauki ke bashi wani ɗauki abinci baki ɗaya baki ɗaya ya bi mata baki ɗaya kazan ta ce a'a mai gida za ka iya hidda wani abu sai a bashi wani abu ce a'a in muka bashi duka ma muna da wani muna ba sai mu ɗauka za ce ga sanan muna da sai mu yanka mu ko wani lokaci muke so ta ɗauka ta je ta bashi da ta je lokacin nan za a ɗaga koha a ga kowa ne a bashi da ta ga kowa ne da sai ta ga ta dawo tana kuka ma yace mu take lahiya yace yace lahiya yau mai ka san wane ne mai baran nan yace a yace mijina ne na farin mijina ne na farin sai shi ma yace mata kin san waye ke ko an taɓa bara yau wata ta take santa mai an taɓa wannan mijin na wani farin ga yadda muka yi da shi wani lokaci an zo ana mutum ya shi ya zo ya irin wannan barata shi rabona da in ci abinci kwana uku amma ya hana mai komi sai ta ce sai ce mata ni ne wannan mai baran ya ce ni ne wannan mai baran wancan wanda ya zo aka hana mai komi kinna ya ce ni ne hakan da Allah ke juya abinda eh yanzu ya juyo shi wancan ya tsaya ce yanzu shine ya dawo wanda ya hana ya tsaya ce wannan kuma Allah ya wadata wanda bai da shi a lokacin nan eh ya ya ya rumatan kuma gashi to shine abubuwa ne wanda wai baya wadata ka da komai abinda zaka bada wa in baka in ka hana ya mai da kana arziki ya lomo mun da zaka ce duka tuwanka ma in baka in ka bada shi duka miya wata azara kai in kuma ka in ka hana yawara ta kaza arziki wannan dinin zai da ya ma lalace ma ko a tinye shi ko ka aje shi ya samu lalace zai wa qawluhu zul wajhain da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace zul wajhaini la yakunu inda Allah wajhan me me ma abucin huska bi ya zo ma wa'annan mutane da wannan huska daban wa'ancan mutane zo musu da wannan huska daban ma'ana duk inda ya kamata ya zo da huska guda munafiki kenan wannan nan wannan ya ce mu kaza yayi gaba ce ya ce kaza wannan baya zama wani mutum mai daraja a wurin Allah wa nahyuhu an qila wa qala wa kasrati su'al wa ida'ati al-mal wa man'in wahat wa huquq al-ummahat wa wa'd al-banat da kuma hadisin da ake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qila wa qala wannan shi ma sai wanda suka san balaga wanda ke balaga suka san kyawun maganan nan bin maganan da harafi guda na fara wani magana uku suna idawa da harafi daya na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qila wa qala an qila wa qala wa kasrat as-su'al wa ida'at al-mal duka lam lam ne karshe sannan wannan kuma wa man'in wahat wa huquq al-ummahat wa wa'd al-banat aka jero hani gashi nan kowanne ne kuma ba wai kawai jin zakin magana ba tsara magana ne magana cike da ma'ana yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana surutai na banza su da kila wakala yawan magana kawai a zamana ai ta magana wani ya ce wani yayi wani yayi saboda shi yawan magana nan bai rabuwa da kuskure wa kasratu su'al da kuma yawaita roƙo ko tambaya inda ba wurin tambayar ba dan wani hadisi na cewa ba abin da ya halaka wanda suka zo gabanin ku sai yawan tambaye su ga annaba su kuma da saba musu da suke ka tambaya me kaza ya ya ake kaza ya ne kaza kuma kai ma an kai da ma ba ake zaka da shi ba kawai yawan tambaya to kuma da roko shi ma da abubuwa ne masu halakaswa wanda ke roƙon mutane haka nan ba da bukata ba zai zo ran tashi kiyama an kai ka ce an cizge mai naman fuska wai datil mal da kuma tozartar da dukiya Allah ya baka dukiya dajinta ta ake ba ka je ka shigar da ita banda bai da amfani wa man in wahat da kuma roko kawai hani kai ba ka badawa kuma kana miƙa mutane hannu mutum bai shi wannan shine shine shuhu mago a ga gwala mutum mai so ga rowa ga kudai kai kana mutum mutane su baka kuma kai baka bada duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani ga wannan wa hukul ummahat da kuma saba ma ma'aifa wa wa'adul banat ko saba ko rashin biyayya da shine hukukin wa wa'adul banat da kuma binne ƴaƴa mata irin da ake a jahiliya saboda gudun gudun gudun wani wani laifi ko ta jama ka ta jama magana tun tana karama ba kawai sai a binne ta to duk da irin irin abubuwan nan ba wai tsaya lahin ba tsaya yake ba ce a da akai ko akai di kowane lokaci yanzu in Allah ya baka diya in baka ba su haƙƙin su ba ai dan wani binne wani eh baka ilmantar da ita baka ba da duk abin da ya kamata ka bata ba wanda Allah ya bashi ya biyu ma in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da su ya kula da su yace Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna tare da shi to wannan mutum ya in mutum ya kiyaye shi ma kamar kusan wannan binne wace wa qawluhu da fada Annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kayi tsoron Allah din da ka kasance kuma ka bi mummunan aiki ka bi shi da kyakkyawa in kai haka wannan kyakkyawan sai ya shahe mummunan da ka aikata kuma kayi mu'amala da mutane da kyakkyawan dabi'u wa khairul umuri awsatuha da kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fiyayye daga cikin lamara sune wanda suke tsaka tsakiya a shi dake mun ba mu fara da wurba lokaci ya tafi yana ga muna iya matsaya na wurin cikin sallaye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli alaihi wa sallam wa salli ala sayyidina Muhammad kama yan bagiyana salli alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad kama mutan salli alaihi amin